الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا أصمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan darasi namu a yau wato biyu a yau wato biyu kenan ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da abin nan shidda daidai mana roƙonka Allah ka sa mana albarka ga wannan yini namu ka sa mana albarka ga wannan lokaci namu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka tsarkake niyoyin mu ka ba mu ƙarin imani da lahiya cikin jikokunan mu kuma ka kare mu daga sharrorin masu mu da shiri na boye da na bayane kuma yadda kake tara mu anan kai mana arziki Allah da albarka alqur'ani Allah ka hada mu cikin aljanna haka Allah ka hada mu cikin aljanna haka mutuna da biyu ga wata bayan la'asar mutuna da ranar biyu ga wata bayan la'asar a masallacin wannan rahina a teku To jiya mun kwana aya ta ɗari ɗaya da abin nan aya ta ɗari ɗaya da goma sha hudu muka kwana jiya. To daga nan ne za mu tashi wa aqimis salata tarafayin nahari.
بسم الله الرحمن الرحيم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين To Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimis sala kuma ka tsaye da sallah. Wato Allah yana gafartawa mutane da dalilai da yawa. Wato tuba ita ce hanya mahi girma wadda Allah ka gafarta zunubai da ita. La taqanatu min rahmatillah fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wato ita tuba da ita yaghfiru dhunuba jami'a. Aya ta biyu yawaita istighfari. Istighfari wato ba tuba bane amma addu'a ne ita kuma addu'a yau da gobe kowa ka yanta wata rana sai ya yadda da sai ya gamu da karbuwa saboda haka ku yawaita istighfari Allah ya- a hanya ta uku Allah yana gafarta zunubi wato da aikata ayyuka na alheri Allah yana gafarta zunubai da aikata ayyuka na alheri ku yawaita ayyuka alheri ah, suna gusar da ayyuka mara kyawu ayyuka alheri suna gusar da ayyuka mara kyau to shine wannan darasi namu aikata ayyuka alheri wa aqimi salata kuma ka tsayar da sallah darafayin nahari bangarori biyu na yini algadata wal ashi da sahi kuma da yamma ay asuba wa dhuhura wato asuba da a- ai asuba asuba ita ce bangare sahiya eh, bangaren yini na farko wa dhuhra wal asara bangaren yini na marici kun san yini na farko in ya taso daga sadda rana ta kullo zuwa sadda ta kai tsakiya to rabin yini kenan to kun ga in ta kai tsakiya lokacin asuba ya wuce da ta dan karkata lokacin azzura ya shigo to azzur da la'asar bangare na marice kenan wa zulafan da wani yanki jam'o abin na zulfa ai da'ifa wani yanki min al-layl na dare al-maghrib wal isha maghriba da isha'i wato ku tsaye da sallah da sayi ku tsaye da sallah da marice ku tsaye da sallah da daddare ku yi sallar maghriba da isha'i innal hasanati al-wajiba lalle ayyuka na masu kyau wa'anda awajibai kasalawatul khamsi kamar salloli biyar wal manduba da ayyuka masu kyau na musahabi kan nawafil kamar nahiloli yuzhibna sayyi'ati suna gusar da ayyuka mara kyau idan Allah ya taimake ka kai ya alwala kai nafila raka'a biyu ka tsarkake niyya kai su annabi ya ce duk zunubin da kai an gafarta maka kun ga ba farilla bane nafila ne saboda haka hadda wal manduba ayyuka na musahabi yuzhibna sayyi'ati duk suna gusar da ayyuka mara kyau ayyuka masu kyau dunkule suna gusar da mara kyau abdunuba sagair zunubai kanana a wajen wasu malamai kuma zunubai duka domin cewa yudhibna sayyi'ati bai toge ba saboda haka kanana da manya wajen wasu malamai duka ana gafartawa idan kayi abin nan ayyuka masu kyau قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ماذا الله يا كرنت وانا آية لمن قبل أجنبية وان يسم بچمچي أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم النبي باش لباري دو وانا آية فقال علي هذا يتي ني دي أد وانا فقال لجميع أمتي كلهم annabi ya ce duka al'ummata dukansu kowa aikata aiki mai kyau aiki mai kyau yana gusar da ayyuka mara kyau kun ga wannan abin nan aya ta kwadaitar game da yawaita ayyuka alheri ko yaushe ku yawaita ayyuka alheri ba sai ga azumi ba illa dai yanzu azumi na shi azumi ya riga ya zo so ake komi kakai in azumi ya zo kai ƙari inda yana alheri na in dai alheri na kakai komi kaka yi wanda bai da kyau an ce ka bari in azumi ya taho ka ƙara bari ka ƙara ragewa in azumi ya taho shi wata ne mai karamci wata ne mai daraja zalika zikira wannan shine tunatarwa lizakirina ga masu tunatarwa ai izatun shine wa'azi lil mutta'izina ga masu wa'azatuwa tsare ayyuka masu kyau da nisanta mara kyau shine abin nan wa'azi ga masu wa'azantuwa ku yi ayyuka masu kewaya ku jama'a duk abin da kuke cikin wannan wata ku ƙara ku ƙara duk abin da kuke yi wata ne na jarrabawa Allah yana jarraba bayi ne musulmi cikin wannan wata kuma ku yi hankuri da jarrabawa kuna gani yanzu da kai da ƴan uwanka wa'anda kaka ganin ka kyautata musu tun bara kaka ajiya kayi asusu tun bayan sallah kaka samu kwabo ɗari kana kaɗawa ko ka buɗe akawun na taimakonsu yanzu lokaci ya yi ka taho ka sai a tawa ka rarraba mun sai su ɗora tsuki waggaɗai kai ga ka tun bara kaka tare kuɗin gaba su sani ba sai su ta waggaɗai aza suka yi kuɗi na nan cike ka cika gidanka ka ƙidewa ka ba su to watan jarrabawa ne to wannan kai ya ja ka ka ce kai na bari ko ka ba su halin godewa su kai a kakka damu da wannan ita yi innal hasanatu yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wasbir ya muhammadu ala adha qaumik ya manzon rahama kai hankuri ga cutar da mutanen ka kai ma kai ma kaji annabi ma ana bashi hankuri kai ma kai hankuri duk abin da suka ce ma alherin da ka saba kakka bari alherin da ka saba kakka bari wasan da yawa yanzu mutane sun fara barin ayyuka alheri an ba mu 'yan siyasa su dai ka bi da shiga aljanna an ba musu in masallaci na ka gani sai ka je yan siyasa ka gina shi in makaranta ta suna in wani alheri na suna ko kamfen ɗin lancin ɗin gada aka yawan yi duk suna aka yawan gayyata to duk abin da in dai kun san alheri na ko menene ka ku ba mu kowa ku ci gaba da yi da duwa da kuka iyawa ai hankuri ake yi saboda haka Allah ya ba annabi ne hankuri wasbir ya Muhammad ya Muhammad ka yi hankuri alaka azaqa mika ga cutar da mutanen ka kai ma ko kuma ka yi hankuri au ala salati ka yi hankuri ga sallah ku yi hankuri ku tsare sallah da kyau kuna gani yanzu da yawa da yawa cikin ku za ku ga wani in ya zo masallaci wai ya matsu liman mai to har yanzu liman mai to ina kai ina wani wai shi dan caku da ina wani ina wani shi mi kai kana ba lokacin gamman baka iske ce amma baka ce ka ina wani tuka mana bala moci kai ka isa to da shugabanci shugabanci na ku ban maliman kaya ne eh ku tsaya ku jira ku yi hankuri da tsare sallah Allah ya ce wasbir ala salati ka yi hankuri ga tsare sallah da kyau ku shigo masallaci ku yi zaune ku jira liman in ya tawo ayi sallah kar ku kira kowa in an cewa na shi al liman ko na'ibi bai da izini ya bada sallah in ba liman ya ce ba suwa ba in ku ya ba suwa gurgudun wanda ya bashe ta gurgudun zunubi ne kai ya tunani ya samu lada lada ka ko ƙwara ƙasa ya dai samu zunubai amma ilimi ya cewa ne lalura kaza ta kama ni ban samun tahowa ka ba da sallah to ba suwa yanzu kana samun lada amma in ka ba suwa bai ce wai mutane to a lokaci yayi liman bai taho ba liman kai ka nada shi ku yi hankuri ku tsare sallah da kai a ku jama'a ku wargi da sallah ku ba wargi da ibada ku ku yi hankuri ba ku ganin shi wanda kuka hankuri wurin bida kuɗi wani walakanci an ba a yi muku wurin bida kuɗi kuma kuna hankuri to amma ibadar Allah ita ba ku hankuri da ita idan ka zo masallaci kai zaune ka amin liman ya taho mala'ika za mala'iku za su tsaya bayan ka suna wada Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu isgibadi tsaftatacce ba ko irin naka ba istighfari na alladhina la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu ko ka kwaso kayan da adda yawa kila kamen ka tashi istighfarin mala'iku an gafarta maka ku rika hankuri ku tsaya masallaci ku yi ibada ku bar wasa in an jima akai sallar magriba ku shiga gida ku yi da bude baki da kun gama ku hito ku to masallaci ku jira liman in liman ya taho sai a yi sallah ku ci gaba da sallah tare da liman a yi isha'i a gama a yi sallah ashab a gama a yi shafa'i da wuturi sannan ku tashi ku bar tahiyar sai an yi gaba shafa'i da wuturi Allah ya sa kuna ganewa wa inna Allah la yudiwa ajra muhsinin lalle Allah baya walakanta ladan masu kyautata bi sabri ala da'a wayanda kan yi hankuri ga da'ar Allah wa tarkin ma'asiya suna hankuri ga barin sabonai wa ala ibtila'i marir abin nan maririn da kuma jarrabawa maridin mai ɗaci mu'limin mai raɗaɗi don wata jarrabawa ɗaci gare ta kuma Allah da gangan yake yi ya san kuma duk abin da yake to duk ku yi hankuri sakamako na na Allah fa komi yayi sai ya biya ka komi kai sai an biya ka Allah ya taimake mu falaula kana min quruni فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون to falawla kana min alquruni me yasa ba a samu ba cikin jama'a al'ummul madiya al'umma waɗanda sun kauce min qablikum gabanin ku me yasa ba a samu ulu baqiyatin mutanen kirki ba asabu fadalin asabu dinan wa fadalin mutane masu addini mutane masu daraja sune ulu baqiyatin me yasa ba a same su ba ai abin nan kamata ya a same su a same su asau asabur ra'ayi ko kuma mutane masu hankali wasu mu ulubaqiya masu hankali an kira su ulubaqiya la'anna ar-rajula inma yastabqi bima yas bima yukhrijuhu adatan wato shi mutun dama yana tabbata da abin da yake fita suwa ga wanda an kasaba ajwaduhu wa abdaluhu mabibici ne kuma mahi kyawo ne fasara matsalami bil jawda ya zama misali ga kyawuwar fadali da daraja wa yuqalu fulanun min baqiyati a fulanun min baqiyatil qaumi wane yana cikin abin nan baqiyatil qaumi wato mutanen kirki wane yana cikin abin nan mutanen kirki ay min khiyarihim yana cikin zababbe su wa minhu ma qila fi zawaya khabaya cikin kowace zawayya akwai ɓoyayyen abubuwa wa fil rijali baqaya cikin maza kuma akwai zababbi wato khiyar to me yasa cikin ku ba a samu zababbin mutane ba yanhauna an fasadi fil ardi wa'anda za su yi yawo suna hani ga fada cikin ƙasa ba duka mutane a masu da'awa ba ba duka mutane an masu karantawa ba me yasa ba a samu ulubaqiyatin mutane zababbi masu daraja yan hauna anil fasadi fil ardi su rika hani ga barna cikin ƙasa ba su rika hana mutane aikata ayyukan barna cikin ƙasa al muradu bihi an nafayu abinda ake ni da wannan wato korewa ai ba a samu ba ai ma kana fihim zalika cikin mutane da yawa babu zababbi cikin mutane da yawa babu zababbi mutanen kirki waɗanda suke a aikata alheri suna kiran mutane ga alheri lokaci caccanzawa ya kai mutane na wucewa na kwarai na ragewa mutane na wucewa na kwarai na ragewa Allah ya kare mu yace illa qalilan mimman anjayna minhu banda yan kadan cikin wayanda muka tserar daga cikin su an samu jama'a yan kadan wayanda muka tsere wayanda ka hani ga aiki mara kyau mai yawan mutane da kuke gani yau in dai yaga zai samu kuɗi to ko menene a shi za a yi in dai za a samu kuɗi to amma jama'a yan kaɗan na niyan hauna ana fasadi fil ardi wayanda ka hani gabanna cikin ƙasa suna cewa a nemi kuɗi ta hanya mai kyau a nemi kuɗi ta hanya mai kyau a kashe kuɗi ta hanya mai kyau ƙalilan illa ƙalilan yan jama'a ne yan kaɗan suka rage da wannan min mana an jaina minhum cikin wayanda muka tsirar daga cikin mutanen kirki ai na hawa na fana jau sun kai hani ko ga aiki mara kyau kuma sun ka tsira wa wa man yace abin nan lil bayani mimman an jaina wato lil bayani wata ba alladhina zalamu bil fasadi amma wanda a azalumai game da bannasu wa tarkin nahayi da barin hani ga abin da shari'a ta yi hani sun ƙi wa'azi sun ƙi shirar da mutane wa tabawu a su kan sun bi ma utrufu fihi ni'imar da an ka ni'imta su ciki mina shahawati na abubuwan sha'awa fatan mu bi tahsila asbabiha sun ka himmantu da tabbatar da dalilan da ke tabbatar da sha'awar su wa aradu amma wara a zalika sun ka kau da kai ga abin da asaba ne haka nan wa kanu mujrimina sun zama mutane masu laifi saboda haka ku yi kokari gwargwadon da kuka iyawa ku yi hani ga duk abin da kun ka gani mara kyau ku yi umarni da abin da kun ka gani mai kyau su wayancan da sun ka ƙi hani ga aiki mara kyau sun ka ƙi umarni da aiki mai kyau fa uhliku an halaka su bi jirmihin saboda laihinsu kun ga ƙarshe sai Allah ya halaka su subhanahu wa ta'ala ya halaka su saboda laihin nan da suke aikatawa Allah ya kare mu wa thabata fil hadisi ya tabbata cikin hadisi alladhi akhrajahu muslim fi sahihi wanda sahihu muslim ya fita cikin littahinai an abi hurai an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya khadiratun lalle duniya wani abu na kore shar hulwa kun mai dadi sosai wa inna allaha masa khalifakum fiha lalle allah zai sa ku ku zama halifofi cikin duniya fa yanzura kaifa ta'maluna yayi kallo ya ga yadda kuke aikatawa saboda haka duk mutumin da Allah ya taimake shi ya yi ƙoƙari ya yi aiki na ƙwarai, Allah ya ba ku halifa ne, ai ga wasu ya ansa ya ba ku, to fa yan zura kai fa ta na kallo ya kai, ya ga wanda za ku aikatawa. Wata ku duniya ku ji tsoron duniya, kowa yi wasa duniya tana halaka shi. In dai magana ilimi kake yi ba kai kamar bil'amu ba, duk tambayar da an kai mai radda yake duniya ba ai mai tambaya ya ce ban sani ba. Kuma radda yake bai ba da ansa ya kuskure ba yana wuta yanzu duniya ba ta bashi ba. yana wata yanzu magana gada aka yana wata idan kana magana mai kuɗi ne a tarihin duniya wato ya sanya na cikin masu kuɗi kuma ƙur'ani da kansa ya ce inna ƙaruna kana min ƙaumin musa musa babban manzo na cikin manzanni guda biyar ƙaruna yana cikin mutane ne in ji ƙur'ani yanzu haka magana gada aka yi ƙaruna yana wuta yanzu haka magana gada ake yi kun ga game da kuɗi ne in kana maganar milki su masu milki wayanda Allah ya kai wuta da milkin su suna da yawa ko wanda ke da'awa bale wayanda ba musulmi ba suna da yawa duka Allah ya kai su yan wuta manyan yan kasuwa wayanda aka kai wuta suna da yawa manyan manyan yan kasuwa suratul kahfi ta bayyana wani bangare na wasu wayanda aka kai yanzu magana ga da aka yi suna wuta saboda haka duniya da kuka gani fatakun duniya ku ji tsoron duniya fattakun duniya ku ji tsoron duniya duniya ba ta da gaskiya duniya ba ta da gaskiya fattakun duniya wattakun nisa kuma ku ji tsoron mata kun ga mata kowa ka binta ta sosai sun halaka shi duwa da kai ba ka iya birge mace duwa da kai ba ka iya birge ta duk abin da ka sau mata sai ta ce in mai godiyar ta sai ta ce na gode amma duk inda an sau kaza To, su mata haka nan na suke, abinda kuka ganin shari'a ta dora muku, koyi musu kawai sai ku tsaya nan. Koyi musu kawai sai ku tsaya nan, ba ka iya birge ta gaskiya, tunda kun ka ga mai gida wanda ka kyautar raƙumi dubu goma lokaci guda, da hilin da za a yi kiwon su ya ba su a lokaci guda, kun ka ga bai birge su ba. To, ku yi abin da kuka ya ba ku iya birge su. Ba ku iya birge su. Allah ya gafarta mana. ya ƙara mana imani saboda haka fattakun duniya ku ji tsoron duniya wattakun nisa ku ji tsoron mata duk abin da za ku yi ku yi abin da kuka ganin shari'a ta dora muku in kun ka gama sai ku tsaya nan a kaf ku ƙara ku tsaya nan kaf ku ƙara fa inna awwala fitnata bani isra'ila kana fin nisa lalle farkon fitina bani isra'ila ta kasance ga sha'anin mata ne duk jarabawa da sun ka samu dalilai ne na sha'anin mata, Allah ya ba mu kariya da tsaro ne daga shirin kowane mai shiri. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin. Allah ka bai kasance yana hallaka mutanen alƙayu da zalunci ba. A bi zulmin minhu laha da zalunci daga wuri ne zuwa gare ta. Duk garin da kun je Allah ya halaka bai zalunce su ba. Har da yanzu da ake dohit inda kun je tana ta yawa. Allah bai zalunce su ba akwai abin da suka yi wanda jawo haitina wurin ko mina na suka yi shi ya san shi shi ya sanadi ya kawo haitina Allah ba shi halaka alqariyu bi zulmin min hulaha wa ahluha muslihuna alhali mutanen garin nan suna gyara in ka mutanen na gyara Allah ya ce tsakani da Allah bai kawo masa haitina saboda haka haitintun nan da kuka ji wasu wurare to ku ba da gudunmawarku da kuke iya bayarwa amma mataki na ƙarshe wanda zai gusar da hituna mutanen garin nan su gyara halinsu mutanen garin nan su gyara halinsu shi yasa kun ka ga lokacin da aka aka taho daga wajen hajji tare da mai gida sun ka biyo wajen diyaru abin nan abin nan ashabi ludin sai ya ce a sheƙa an ka sheƙa da gudu don wurin miyagu ba a so ana biyowa nan yana kiwa ka biyo wurin miyagu a kame ka su miyagu na suna kamun junansu kai ma ka biyo na a kame ka saboda haka annabi ya ce ku sheƙa ku sheƙa da gudu mu tsere mu baurin ga tun abinda aka suka yi bai taho ba to Allah ba ya zalunta kowa ko mutum ka gani bai da abinci Allah bai zalunci ko mutum ka gani bai da kuɗi Allah bai zalunci ko mutum ka gani bai da kaza Allah bai zalunci abinda ka gani laihi ne na ya kama shi ai wato Allah baya kama mutane mu'minuna suna mu'mine ma yace naqihim ma itina'ihim tare da kulawarsu bi islahi ma fasada fihim da gyara abin da ya baci cikin su mina akhlaqi na dabi'u wal ahwali da halaye wal ma'ana la yuhlikullahu qauman abinda amma ana Allah bai halaka mutane wa fihimul wa'azu cikin su akwai masu wa'azin kwarai don mutanen da adda masu wa'azin kwarai cikin su da izinin Allah Allah bai halaka su wal manhiyuna al'amiruna bil ma'ruf kuma wal manhiyuna masu wa'azin da ke yin hani ga aiki mara kyau, al'amiru na bil ma'arufi masu umarni da alheri, wannan huna alin munkari suna hani ga aiki mara kyau da gaske, to Allah bai hallaka wa'yannan mutane. Walamma da kara lokacin da Allah ya ambaci annahu la yuhliku ummatan cewa shi wa bai hallaka al'umma wa biya murshiduna cikin al'umman na akwai masu shiryawa ga hanya to nabaha Allah ya sanar da mu cewa duk mutanen da adda masu wa'azin kwarai cikin su to ya musu alƙawari bai halaka su in dai akwai masu wa'azin kwarai cikin su wayanda ka daurewa su waɗi abin da Allah ka waɗi ko da ba su samun abinci sai su waɗi sun san Allah bai hana musu abinci sai su waɗi dan Allah to wayannan da ka iya haka nan Allah ya ce ba su ba jama'a su ma bai halaka su To bayan ya ambaci wannan wa aqaba ta'ala fi ma ya'ati Allah ya yi ta'aqibi cikin abin da zai zo anna al'amra bi yadihi al'amari ga hannun Allah yake ya fa'alu ma yasha'u Allah na aikata duk abin da ya ga dama wa qala walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمت وذكرى للمؤمنين ولو شاء ربك عند الله وانجزنك يا سو يا يا daidaita mutane ga addini guda laja'ala nasu ummatan wahida da ya sai mutane su zama al'umma guda ahla dinin wahidin mutane addini guda wa huwal islam shine musulunci walakin lam yaj'al kullu alayhi sai dai bai sanya kowa da kowa bisa gare ba li'adami mashi'ati zalika ja'al don mashi'ati bata so wannan sanyawan ba saboda haka mutane na nan suna rikici illa dai su mutanen kwarai suna nan na kwarai munafikai kuma na nan munafikan su wala yazaluna mukhtalifina bid-din ba su gushewa suna sassabawa ga addini bai an yakunu ala adyanin ashatta su zamo bisa ga addinai daban-daban ma baina yahudiyin tsakanin ba yahudi wa nasaraniyan da ba nasari wa majusiyan da majus wa mushrikin da mushriki wa muslimin da musulmi haka mutane za su yi ta zama kamar wanda kun ga ake yanzu akwai yahudawa akwai nasara akwai majusawa wa'anda ka bautar aljannu suna bautar duwatsu suna bautar gumaka suna bautar ruwa da itace suna bauta wa shanu suna bauta marana da ire-iren su wayannan su ne majusawa da mashirkai wayanda suna bautar Allah kuma suna bautar wasu mutane na daban da kuma wayanda an musulmi na kwarai likullin min ha'ula'i dinun kowanne daga cikin waɗanga yana da nashi addini kowanne daga cikin waɗanga yana da nashi addini min hadhil adyani daga cikin waɗanga addinai da muka ambata to kowanne cikin waɗanga kun ga yahudawa sun sassaba cikin addininsu nasarawa sun sassaba cikin addininsu majusawa mushrikai sun sassaba su ma musulmai sun sassaba cikin addininsu duka kowanne likullin min ha'ula'i dinun min hadil adiyar kowanne cikin waɗanga min ha'ula'i cikin waɗanga mutane yana da addini nai min hadil adiyar cikin waɗanga addinai to kowanne kashi kuma kada ikhtalafa ahluhu fihi aidan masu addinin nan sun sassaba cikin ikhtilafin kafira sabani mai yawa ƙarshen lokaci na an ka kawo illa dai ku yi ƙoƙari ku bincike abin da gaskiya ku tsaya bisa gare ta. Fa na bi Huraira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala hakika annabi ya ce ike abin nan iftaraqat yahudu ala ihda wa sab'ina firqa yahudawa sun kasu a ƙungiyar yahudu ta kasu kashi 70 da da abin nan daya au isnatayn wa sab'ina firqa ko kashi 72 wasa tabtariku ummati amma ni nawa al'umma musulmi kenan za su kaso ala 73 firqa bisa ga kashi 73 isnataini wa 70 finnar 72 wata sun kai wa wahidatun fil janna kashi guda shi zai shiga aljanna an yi mai tambaya aka ce manhum ya rasulullah qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ya ce ahalin sunna wayanda suke bisa ga abin da nake bisa gare yau ni da sahabbai na alkitabu wa sunna saboda haka duk wanda ka so ya shiga aljanna dole sai ya rike abin da annabi yake bisa gare alqur'ani da sunna ku yi kokari gurgurdon wa kuka iyawa ku rike alqur'ani da sunna ku bar wasa da suwa idan dai ka rike alqur'ani da sunna ka zama ahalin sunna to da izina Allah za ka shiga aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da izina Allah Allah ya taimake mu wal muradu bi hadhihi firaqi abinda aka ne da kashe kashen gada kuka jama'an mata cewa musulmi za su kasu su ma har 73 ahlu bidai yan bid'a aka ne yan bid'a wanda suka kaga addinai wanda Allah bai shar'anta ta harshen manzo dai ba wal ahwa'i yan son rai wayanda kai abinda duk suka so shi a addini kal khawarij kamar khawarijawa sunan dariqa ce khawarij yan tasi ne aka ce musu da Hausa kun ga su suna faɗa da abin da yazo daga annabi wai su kama su aka saukan ma Qur'ani bayan Allah cewa ya da annabi abin nan man saukan ma alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka ƙur'ani don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar suka ce ba su yadda da bayani ne ba Allah ya ce shi an mai saukar da ƙur'ani annabi an mai bayani to su ba su yadda da bayanin ba shi yasa aka ce musu khawarij yan tawaye kuma tawayen su annabi na suka wa tawaye ba wani ba wal qadariya da kuma qadariya wato qadariya ita ma sunan mutane ne a ƙadariya kashi biyu suke akwai masu ƙaryata ƙaddara gaba ɗai akwai masu girmama ƙaddara su wuce iyaka su ce komi mutum ya Allah ya ƙaddara su ma ‘yan bidiya ne Allah shi ka ƙaddarawa amma ba ka cewa mutum shi ta shi duk abin da ya ga dama Allah ya ƙaddara kakkace haka nan da wayanda ka ce ya ƙaddarawa babu wata ƙaddara da ganganci na to duk ‘yan ga ‘yan ƙadariya ne duk ‘yan bidiya ne wal mu'tazila da mu'tazila waɗanda ba su sauraron karantawar alqur'ani da sunna wato karantawar ahli sunna war rafida da dariƙar shi'a sune rafidawa wa aradu wa, wa aradu bil fiqa al wahida abinda suka nihi da kashin nan guda da annabi ya ci wa wahidatun fil janna kashi guda kadai zai shiga aljanna abinda aka nihi da wannan kashi sune ahlus sunnati wal jama'a ahli sunnati wal jama'a don zamanin annabi ahli kowa ahli sunna na bayan wucewa annabi sai ya bar ahli sunna zanna zalla to bayan wucewa abubakar da umar da usmanu da aliyu radiyallahu anhu ya zo sai ɗariƙoƙi suka fara faruwa wannan lokaci amma dai ahli sunna su adda yawa sai aka ce musu aljama'a jama'atu ahli sunna dan su sun yawa, amma dai dariƙoƙi sun faru a wannan lokaci kuma sun ci gaba da faruwa sai lokacin abin nan halifa abdulmaliki abin nan lokacin da khalifa abdulmaliki ya zo to ibn marwan ibn hakam to lokacin nan abubuwa suka yi dama ya gyara abubuwa da yawa to bayan wuce ya ce ba a samu gyaruwa abubuwa da yawa ba har sai lokacin da abin nan abin nan alhalifatun rashidi ya taho umar dan abdulazizi daga nan kuma sai zuwa harunar abin nan rashid lokacin da harunar rashid ya zo yaro ne matashi karami amma dai ya yi ƙoƙari ƙwarai yaro na matashi karami amma kuma ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske yana ɗan matashi ne ɗan ƙaramin yaro ko shekara ashirin bai yi ba amma dai ya yi aiki ƙwarai harunar rashid to abubuwa sun yi dama kwarai to bayan sun wuce waɗanda suna masu ƙoƙari sai abubuwa suka yi ta caccanzawa abubuwa suka yi ta caccanzawa amma dai duk da haka ahlus sunnati sune mai sune jama'a to Allah ya ce ba su gushewa suna sabani wala yazaluna muqtalifi ba su gushewa suna sassabawa illa man rahima rabbu sai waɗanda Allah ubangijin ka yayi marhama da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin wanda ka tausaya ma wayanda ka halitta don tsayuwa bisa gaskiya ba don sabani ba ai allazina rahimahum rahimahum rabbuka sune wayanda ubangijin ka yawa tausayi ya tausaya musu wa arada lahum alkhair yasu alheri gare su fala yakhtalifuna fihi su ba su sassabawa ga gaskiya in ta bayyana da zaran suka ga gaskiya za su rike ta walidhalika khalaqahum su mutanen gaskiya Allah ya halicce su don abin nan don su riƙe gaskiya su kuma ahalin saɓani ya halicce su don su yi saɓani wale zalika khalaqahum ai ahalul ikhtilafi masu saɓani ya halicce su lahu don su yi ta saɓani wa ahalur rahama masu abin nan tausayi kuma ya halicce su don su yi tausayi shi yasa za ku ga ana nan tare munafiqai na nan cikin mutane su ya halicce su don su yi ta haɗa mutane faɗa su yi ta haɗa mutane faɗa su kuma mutanen kirki Allah ya halicce su domin su yi ta haɗa kan mutane su aza su ga hanya watan mar kalimatu rabbika kalma Allah ubangijinka ta riga ta kammala wahiya ita ce kalmar la amla anna jahannama lalle lalle za mu cika jahannama min aljannati da mutane aljannu wan nasi da mutane da aljannu wan nasi da mutane ajma'ina baki daya za mu cika wato jahannama da mutane da kuma aljannu ita jahannama yi mata alkawari za a cika ta gaba da aljannu da mutane za a sa har sai ta cika aljannu waɗanda sun kai aiki na kwarai za su shiga aljanna mutane waɗanda suka yi aiki na kwarai za su shiga aljanna amma da aljannu da mutane waɗanda ka aiki mara kyau sun yi masu aikin kwarai yawa saboda haka shi yasa jahannama za ta ɗauki kashi babba saboda mutanenta sun yi yawa a kalmar Allah Ubangijinka ta riga ta cika ai man kana mina kafiri na mina takalaini duk wanda ya zama cikin kahirai cikin nauyayen nan guda biyu wato mutane da aljannu duk wanda ya zama cikin su yana cikin kahirai to za a sa shi jahannama wa hadha yadullu ala dukhulil jinnin nara wannan ya nuna aljannu in sun yi abin shiga wuta za su shiga wuta wa azabahum fiha za a yi musu azaba cikin takal insi kamar wanda aka wa mutane azaba cikin wuta to su ma aljannu in sun kai abin shiga wuta za a sa su wuta Allah ya kare mu daga wuta ta baki daya summa aqaba fi sababi zikri kissa sannan kisasi sannan yayi taqibi wajen ambaton dalilin kisasi wato kissoshi wal umamil madiya da ambaton al'ummomi waɗanda sun kauce ma a rusulihin tare da manzanninsu annahu litaslitin nabi ya ambaci wannan don ya ɗebewa annabi kewa don ya ba annabi hankuri liyatta idha don ya wa liyatta idha qaumu don mutane ne su wa'azantu waya waya kunu dhikra lahum ya zama tunatarwa gare su wa hakaman fi dinihim ya zama kyautacewa ihkaman fi dinihim ya zama kyautacewa ga addinin su wa mu'amalatihim da mu'amalolinsu fa qala wa kullan naqussu kowanne muna karanta ma nusiba bi naqussu wa naqussu kullan wato kowanne muna karanta maka wa tanwinuhu awadan anil mudafi ilayhi wato kullan ai kullama abinna ai a kulla ma yuhtaju ilayhi duk abinda ake bukata gare shi muna karanta maka wa kullan naqussu alayka dukkan abinda aka bukata gare shi muna karanta maka ai naqussu alayka min amba'ir rusuli muna karantawa gare ka daga labarin manzanni ma abinna badalin min kullan muna karanta maka labarin manzanni ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi kun gani wato idan zuciya ta samu damuwa akwai waɗanda wai in sun samu damuwa sai su sha su yi shaƙi wai su ji sauƙi akwai waɗanda in sun samu damuwa sai su sha taba sigari wai su ji sauƙi wasu kuma sai su sha abin na muguwar taba wai don su ji sauƙi wasu su yi gamci wasu su samu kasan na kiɗi su sa wai su ji sauƙi duk wannan bai kawo sauƙi wasu abin da ka kawo sauƙi Allah ya ce wa kullan na ƙusu alaika min amba'in rusuli dukkan wannan muna karanta ma labari cikin labarin manzanni dan mi yace ma nusabbitu bi fu'adak abinda zamu natsar da zuciyarka da shi babu abinda ka kwantar da hankalin mutum ya natsar da zuciya ta yi ya kwantar da hankali ne ya bashi natsuwa sai karatun alqur'ani saboda haka duk wanda ya samu damuwa ya karanta alqur'ani wato iza kun tafi hammin wa gammin wa kurbatin fa qara'a kitaballahi tanju min hami idan ka zama cikin kurba wa gumma bakin ciki da damuwa fa qara'a kitaballahi karanta littafin Allah yanzu tanju min hami kana tsira daga bakin cikin nan shi shi ɗaya ka busar da damuwa duk damuwar da ka shiga ciki shi yasa kun ka gama gaba ta farko haka ne bai bushe ita damuwa ta duka gaba ɗaya ta bushe duka damuwa ta ta bushe to in damuwa ta dame ka mutanen kirki aka nema ba wanda za su dora baka labarin ƙarya ba suna baka labari na ƙarya su ke faɗa maka gaskiya sai abu ya taru ya yi yawa sannan su haɗa ma lokacin da bai kasuwa wannan ƙa'idodin mulki ba ƙa'idodin ƙwarai na ba ƙa'idodi na ƙwarai ƙur'ani aka karanta wa kai ko rashin lahiya ya yi yawa karatun Qur'ani na sauki na saukaka shi sautin karatun Qur'ani ya ana saurare ne za a ji sauki saboda haka yace wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bi ba'da saboda haka labarin Qur'ani shi ɗaya ne ya sabbitu wa adal insani yake tabbatar da zuciyar mutum ya kusa mai da damuwa ko kuma da karatun Qur'ani lailan wani har damuwa tana gushewa ko yaushe Allah ya gafarta mana annabi ya ce ku karanta Qur'ani ita ku karanta Qur'ani kuma ku karanta Fatiha ita Fatiha da ba ku Allah ita duk abin da aka karanta ta dan shi to ana samu in ka samu damuwa ya wuce karanta Fatiha in baka sauke ba in ka sauke Allah ya baka umarni cewa ka karanta Qur'ani kowane bangare shi Allah bai da ko bai da ladina la yu'minuna bil akhirati ijabu masu amma idan baka sauke ba karanta fatiha fa inna alima quri Allah ta ta tabbata ga abin da duk an ka karanta ta don shi in ka karanta don damuwa ta gushe ma to tana gushewa don damuwa ta gushe ma to tana gushewa da izinin Allah kana jin sanyi ga zuciyarka ku rabi da kiɗe kiɗe cewa wai kiɗi na sa a ji sauki kiɗi bai sa a ji sauki don sa kayan kiɗe kiɗe a sabo na sabo kuma bai kawo saukin azabar Allah azabar Allah abin da ka kawo saukin ta da'ar Allah shi ka kawo saukin azabar Allah Allah ya taimaka mana ma na sabitu bi ba'adaka wa ja'aka fi hadhihi al gaskiya ta zo ma cikin wannan ai al-anba'i aw al-ayat cikin wannan labarai da wannan ayoyi al gaskiya ta zo maka kullu ma bil qur'ani haqqun duk abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne wa husa hadhihi sura bi dhikri wajhi al-haqqi fiha an kebe wannan sura da ambaton zuwan gaskiya cikin ta tashrif Allah don darajar ta ta al-haqqu huwa sabit abinda a gaskiya shine duk abinda a tabbatacce alladhi la ya tagayyaru wanda bai garwaya shi a gaskiya abubuwan da kuka ji ko ga addini matasa da kuka je suna cewa ai ana diba lokaci ba gaskiya suka yi ba gaskiya ita babu ruwanta da lokaci ita aka bi ita ba ta bikuwa wala wata ba alhaku a hawa a hun lafasa da cin samawa inda gaskiya tana bin sauran sai su sama na kasu ta baci ita gaskiya ba ta bin kowa ita aka yi matasan da kwanci suna da waya ana dimin masala a ba gaskiya a bi masala wannan ba gaskiya suka so ba inda gaskiya suka so ba su cewa haka ba gaskiya suka so ita gaskiya wato ba ta canzawa amma son rai shi ka canzawa amma gaskiya ba ta canzawa son rai shi ka canzawa Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya ce wal haqu huwa sabit abinda gaskiya shine abin da ya tabbata allazi la yataghayyaru wanda bai garwaya wa ta'rifu bihi lil jinsi da ya ambaci al haqu ya ta'rifi cikin al haqu domin ta'rifi da jinsi awal ahadi ko kuma na abin da an sani awal marawal maradu bihi albarahim abin da aka ne dalilai addala wanda take nuni ala tauhidi ga tauhidi wal adl wa nubuwa da adalci kuma da annabci shine gaskiya ana wa mau'izatu kuma wa'azi ne wa dhikra kuma tunatarwa ne lil mu'minina ga mu'minai kun ga fasu an ke mu'minai bi dhikri an ce su ne kawai qur'ani yake izatun wata kira gare su tunatarwa da kuma abin nan wa'azi gare su su mu'minai lintafa'ihim bi hadar su kamani da gaskiya bil imani ga imani bi khilafil kufari kun sabanin kafirai su ba abin da ya dame su da gaskiya Allah ya kare mu wa kullil ladina la yu'minuna وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما تعملون
وقل للذين كتي للذين لا يؤمنون لا يؤمنون كيا ما وإنن باس إيماني لغسكيا يمروا على مكان حالكم مثل حالكم إنا عاملون على حالتنا موكم مؤمنين كم mai aiki ga halin mu na imani wanga wannan tahdidin lawan kace suna ayi ayi su imani suka yi sai sun ce ko ku musulmi ku ba imani Allah ya ce a ku hada musu mu ku ba mu mai aiki ga imanin mu ko kuma ku tai ku yi aiki da naku al'ada a wa qul lahum aidan kuma ka ce wa waɗanda ba su da imani in taziru aqibata amrikum ku jira aqiba al'amarin ku karshe al'amarin ga yadda al'amari zai kasance inna muntadiruna zalika mu ma muna nan muna jiran mu ga namu aqiba mu ku wanda namu zai kasancewa walillahi ghaibu samawati wal ardi ghaibin sama da ƙasa duka na Allah ne abin da ya koye cikin sama da wanda ya koye cikin ƙasa duka Allah ya san shi mu da muke masu wa'azin ku abin da muka faɗi Allah ya sani a ku da kuke masu sauraron mu abin da kuka faɗi Allah ya sani abin da muka gaya muku muna aiki da shi ko ba mu aiki da shi Allah ya sani abin da muka faɗa muku kuna aiki da shi ko ba ku aiki da shi Allah ya sani duk da wuri ne aka dawowa wa ilayhi yurja wal amru wuri ne aka mai da al'amari duka saboda haka da mu da ku dai duri ne za a mai da mu duk wani wanda a dan ciwa-ciwa za a gano shi in kiyama ta yi kuma za a yi mai hukunci ay yurja'u a bil bina'i lil maf'ul ay yuraddu wa qura al fa'ili ay yarji'u yarji'u abin nan wa ilayhi yarji'u al amru ay yaudu al amru al amru yura Allah zai dawo kullu dukansa saboda haka kowa da kowa da muke tare da shi da wanda ba muke tare da su Allah ya san kowa kuma ya san abin da kowan mu kai a bayyane da boye kun ga wannan tsoratawa ne ku yi kokari mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu yi ayyuka na kwarai don amfanin kawo da mu kun ga Allah ya san komi shi yasa duk wanda ka gani ya jarraba da wani abu to dai ka tausaya mai matsayi ne na musulmi dan uwanka kai abin da shari'a ta umarce ka kakka zargi Allah kakka dora da bawan Allah salihi bawan Allah salihi ka sa abin da ya gunda an ka gunda mai a ba kai an masanin sama da ƙasa ba Allah an masanin sama da ƙasa kai dai iya abin da an ka saka abin da ya shahi sha'anin Allah bari sa baki ce abin da ya shahi sha'anin Allah bari sa baki ce kai dai iya abin da an ka saka komi kaga Allah ya yi da gangan ya yi shi la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji na bai bacewa kuma ubangiji na bai mantuwa ba ya bacewa kun bai mantuwa ya alama sirra wa akhfa ya san sirri ya yi abin da ya sirri koyuwa saboda haka abin da duka ga yayi kai dai ya abin da kai koya aza maka nan wurin amma kakka dora wadan wani kaza ai ba irin su wani ya kamata kaza kai kai za ka yi ma Allah irin wannan magana ka ba bakinka kakka ce kai ma wannan magana ta jawo ma akalli ma kawa kuma Allah bai zalunce ka ba wa ma zalamaka rabbuka ubangijinka bai zalunce ka ba Allah ya gafarta mana amin yace abin nan wa ilayhi yurja wal amru wuri ne aka mai da al'amari duka wa yantaqimu mimman asa sai shi ya azaba ga wanda ya saba mu umarni ne saboda haka tunda Allah ya san abin da muka yi goyi ya san wanda muka yi bayyana kuma wuri ne za a dawo da mu to dan uwa fa abudu ka bauta wa Allah wahidu ka kadaita Allah da ibada ai kokari duk abin da za ka yi kai dan Allah wa tawakkala alaihi kuma ka dogara ga Allah kaga mutane ko dogara da su ya dogara da ziyu babu abin da zai gane duk mutumin da ka gani ta bannin muhadin kowa fida ya gani duk wanda ka gani ta bannin muhadin Allah ne kawai madogara saboda haka ku dogara ga Allah fa abudu wa tawakkala alaihi ka dogara ga ka bauta wa Allah ka dogara ga alama da ta nuna kana ka dogara ga Allah a ganka kana bauta mai gurgudun yawa ai takbihi ka dogara gare shi fa innahu kafi shi Allah ya ishe ka wa ma rabbuka bi gafila amma ta'maluna Allah ubangijin ka bai rafka daga abin da kuke yi ba za abin da kuke yi ba bai rafka da kun ji qur'ani bai ci wa ma rabbuka bi gafila amma taquluna ubangijin ka bai rafka daga abin da kuke faɗi ba dan magana ba ita bace ba magana aka dibi ba aiki Allah ka dibi ba magana aiki aka dibi saboda haka ku yi aiki wa kulli amal wa sayyallahu amalakum wa rasuluhu ka gaya musu ku yi aiki Allah zai ga aikin kuma ku ne zai gani ba magana ba magana daban aiki aka bukata Allah ya ce muke wa haka za ta katuma sura haka dai sura take kare Allah ce bada abbi tauhid bil ibada wanda ta fara da magana tauhidi ga ibada wa tauba da tuba wal inaba da mai da al'amari ga Allah wa rija'a da dawowa ila Allah zuwa ga Allah bil nihaya kashi tace abin da hawa ilayhi yurja'u al-amru kullu wato duka ga Allah za a dawo da al'amari baki da bimithli ma bada fi sura ta kare da abin da ta fara da shi ne ibadatullahi wa na bauta wa Allah shi kadai wa tawajjuhu ilayhi wa da wa huskanta ga Allah shi kadai wa rija'atu bi nihayatin wadabi da dawowa karshen kewaye kewayen sura ta dawo za a dawo zuwa ga Allah wa zalika ba da dole tilawa wannan bayan yawo mai tsawo fi abakil kauni a cikin sassanin halittu wa a gawarin nafsi da zuriyar abin na rayuka wa da wa'il kuruni da kuma nan nadewa da kuma zuriyar karnoni wa jama'a wa fakana allahu ilal amali bi mafiha Allah shi mana mawafaka mai aiki da abin da a cikin surarka ka wato bi ma biha salahana da abin da ciki ne akwai gyaruwan mu bi mannihi wa karamihi da baiwa ta da karatu suratu hudin ta kare nan suratu hudin ta kare da albarka wannan sura Allah da albarka suratu hudin da darajarta da albarka sunayenka wayanda muka sani da wanda ba mu sani ba ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta wa mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannansu ka gafarta ma diya da iyali da zuriya kowayen matayenmu duka Allah ka shirya su ka sa musu albarka ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiya daga cikinsu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka shirya mana diya da zuriya wanda da ka bamu da wanda za ka bamu Allah da albarka wannan sura ta suratu da Allah ka shirya mana diyan Allah ka shirya mana zuriya Allah ka kare mana su daga shari kowane iri Allah ka kare mana su daga sharrin shaitan wayanda ka jaraba da abubuwa mara kyau Allah ka raba su da shi saboda girman ka Allah da albarka wannan sura ka shirya mana diya da zuriya da sunan Allah mun baka rikon su Allah ka rika mana su ga sunan Allah mun baka hukunsu Allah ka wake mana su ga sunan Allah mun baka tsaron su Allah ka tsare mana su ko ba mana Allah mun baka ajiye su Allah ka aje mana su mu da su Allah ka ƙara mana ƙarhin la ƙarhin imani da lahiya Allah ka ƙara mana ƙarhin imani da lahiya da albarka sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ayyuka azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka kare mu daga sharori na kowa da kowa Nigeria Allah ka zaunar da ita lahiya ya Allahul wahidul ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولد ولم يكن له كفوا احد الله كزونا ده نيجيريا لاهيا الله كقارا ما نيجيريا لاهيا ده زمان لاهيا البركه سناينك الله كهدا كان نيجيريا ده نيجر الله كهدا كان نيجيريا ده نيجر الله كهدا كان نيجيريا ده نيجر da mu da su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka shirya mawakwantan mu ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherin su ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram توسع من الله بأسمائك الحسنى وبأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله كجابر تامان كزونا داري وظاهر يا الله كزونا داري وظاهر يا الله كهدك عري يا الله كهدك يا عري يا الله كأمنت دهيو يا عري يا الله كأمنت دقويك دبرنا عري الله كشري ما هو كنت عري يبقى سؤال الله كشري الله Allah ka haɗa kansu haɗin kai da gaskiya Allah ka gafarta mana ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare jahu ya Allah ka kare mu ka kare jahu ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya sariq al ya giyas al ya kashif as-su'i ya arhamar rahimin ya mujib da'awati al-mudarrin ya ilaha al-alamin dina tausaya mana Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka hada kan mu ka hada kan wannan jiha ta mu Allah ka hada kan mu ka hada kan wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka kusa da tsoro kowane iri Allah ka tausaya mana ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su da albarka sunayenka Allah ka tausaya mana ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ka kare mu ka kare makarantun mu ka shirya yan makaranta ka sa musu albarka. ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tayoyin mu ka kare da albarka sunayenka Allah ka tausaya mana inda duk makaita Allah kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karwa na bisa da na ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga dukkan azabobin ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam